بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوكي da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha hudu ga watan jumada al'akhira shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha uku ga watan uku a wata shekara ta 2017 a lissafin miladiya za mu tashi a darasin mu na 39 a karatun mu na littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdulhab tare da sharhin sa na malam salih ali sheikh makon da ya gabata mun fara sabon babi babu wujubi dukhuli fil islam kuma mun karanta nasoshin da ya kawo gaba daya na ayoyi da hadisai da asar da maganganun wato da maganganun malamai za mu tashi inda yace wali hadha qala huna babu wujubi dukhuli fil islam ko bismillah makaranta
ولهذا قال هنا باب وجود الدخول في الاسلام والاسلام الذي يجب الدخول فيه هنا هو شريعه محمد عليه الصلاه والسلام والنصوص يطلق فيها الاسلام ويراد به تارة الاسلام العام الذي يشمل فيه جميع المرسلين لان كل نبي وكل رسول انما جاء به الاسلام فهذا هو الاسلام العام الذي يدخل الجنة الذي لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما بهذا الإسلام العام نعم فأتباع نوح عليه السلام كانوا مسلمين الإسلام العام وإن وإن كانت شريعتهم هي شريعة نوح عليه السلام وأتباع إبراهيم عليه السلام هم على الإسلام العام التوحيد والحنيفية وإن كانت الشرائع مختلفة نعم شكرا بارك الله فيك malam yace bayan ya mana bayani akan cewa musulunci duk da babin da muka karanta a wannan littafi babi na farko ya magana akan falalar musulunci to kada a fahimci cewa dan an ce yana da falala to shigarsa zai zama ikhtiyari idan mutum ya ga dama ne musulunci shigarsa tilas ne wajibi ne mutum ya zama musulmi ko dai ma'ana ya yi intikali daga wani addinin ya koma musulunci ko kuma musuluncin yana ciki ya rungume shi baki ɗaya da babi babinsa da dukkan abin da ya kunsa a aƙida da shari'a wani shine abin da muka ranta makon da ya gabata to shine sai ce wali hadha qala huna don haka ne ma anan yace babu wujubi ad-dukhuli fil islam babin wajibcin shigar musulunci ma'ana shiga cikin musulunci baki ɗaya to nan sai ke so ya gaya mana cewa wal islamu alladhi yajibu dukhulu fihi huna musuluncin da ya wajaba a shige shi a nan wanda ake faɗa a nan huwa shari'atu muhammadin alaihi salatu wassalam shi ne shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi kenan al'islam ma'ana kenan ana nufin al'islam al-khas in ba kuma ta ba mun yi magana akan cewa musulunci kashi biyu ne ko iri biyu ne akwai musulunci am akwai musulunci khas musulunci am shine addinin dukkan manzanni ta'atullahi wattiba'ur rusul shine ibadatullahi wattiba'ur rusul bautawa Allah tare da da'a ga manzanni duk wanda ya bautawa Allah ya yi ɗa'a ga manzan zamaninsa to musulmi ne shi mafincin wani shi ne al'islamul am general musulunci haka sai a ce annabi adam musulmi ne annabi nuhu musulmi ne annabi ibrahim musulmi ne annabi hudu lut dukansu to amma al'islamul khas ke bantaccen musulunci shine musuluncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine al-islamul khas to wannan da aka ce babu wujubi dukhuli fil islam babin wajibcin shiga musulunci to abinda ake nufi da musuluncin anan shine musuluncin shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan kada wani ya ce to ai shari'ar annabi Musa ma musulunci ce don haka ashe ya halatta kenan mutum ya zama yahudi kun gane shari'ar annabi isa ma musulunci ce don haka ya halatta mutum ya zama kirista to ba haka ake nufi ba daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani musulunci kuma da mutum zai yi banda nasa mun gane yawwa kamar zai zo mana maganar akan a magana akan cewa shin waɗannan addinai ma da ake kira da yahudanci da kiristanci a kira su addinan sama ko ba za a kira su ba zai zo ya gaya mana za mu magana a wurin insha Allah to sai ke cewa wan nususu nassoshin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yutlaqu fiha al-islamu ana faɗin musulunci dai haka a sake shi haka a ce musulunci shine yutlaqu ana ambatansa haka wa yuradu bihi taratan wani lokacin in aka faɗi musulunci ana nufin al-islamu al-am musulunci general musulunci wanda na ambata mana alladhi yashmalu wanda ya kunshi dina jami'ir mursalin addinin dukkanin manzanni duk addinin manzanni baki ɗayan manzanni addinin su musulunci ne wani zai mamaki a nan kila ai mun taɓa zancen nan ko annabi nuhu musulmi ne ko annabi ibrahim haka har annabi musa da annabi isa duk musulmi ne allah maɗauki bai aiko annabi musa da addini sunansa yahudanci ba mun gane yawwa kamar yadda Allah maɗauki bai aiko annabi isa da addini da sunansa kiristanci ba don kiristanci ba a same shi ba sai bayan annabi isa alaihi salatu wassalam mun gane abu yawwa sai suka sanya wa addinin suna kiristanci yawwa mu je dai zancen zai sake bayyana nan gaba insha Allah to am a qur'ani da hadisi in aka ce al-islam wani lokacin abin da ake nufi da shi shine wannan musuluncin da ya haɗe dukkan manzanni baki ɗaya addinin manzanni dukkaninsu ba iya na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a li'anna kulla nabiyyin domin ku kowanne annabi wa kulla rasulin kuma kowanne manzo inna ma ja'a bi dinil islam bai zo da komai ba sai addinin musulunci wa hadha huwa al-islamu al-am wannan shine addinin musulunci general gamammen addinin musulunci alladhi la yadkhulu al-jannata illa man kana musliman bi hadha al-islam al-am babu mai shiga musulunci sai da wannan musuluncin sai wanda ya kasance musulmi ne shi da ma'anar wannan musuluncin general musulmi ma'ana me yake nufi anan aljanna ai ba al'ummar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kawai za ta shiga ba ko yawa to sauran al'ummomin da suka zo kafin zuwansa tunda su ma sun yi musulunci wasu daga cikin su to duk wanda suka yi musulunci to za su shiga aljanna amma wanda musulunci musulunci gamammen musulunci general wanda ya hada shine addinin manzanni baki daya to a wanda kuma yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa shi ma ba zai shiga aljanna ba shi kuma sai ya yi imani da addinin musulunci waccan ma'anar da wannan ma'anar ko yawwa sai ya yi imani da addinin manzanni baki ɗaya cewa Allah ne ya aiko su kuma sannan ya bauta wa Allah ya da'a ga manzan zamaninsa to mu manzan zamaninmu shine manzan ƙarshe don haka babu mai zama musulmi sai wanda ya yarda da shi a matsayin manzo to da mutum zai rayu a yanzu ko daga zamanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu ya rayu da shi ko ya zo bayansa idan har bai yarda da shi manzo bane to shi ma musuluncinsa da yake kai da inda bai hude ne ko kirista to ya rushe ya lalata shi da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ya fita daga addinin musuluncin sawa'un khas din da am din mun fahimci abin yau ba zai samu ba za a ce masa ya yi ina wanda ya imani da annabi Musa din nan amma bai imani da annabi Muhammad zo ka zo ka shiga aljanna a'a duk wanda ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai shiga aljanna ba sai ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa amma kafin zuwansa duk wanda ya imani da manzon zamaninsa yayi masa da'a ya bauta wa Allah to shikenan musulmi ne shi zai shiga aljanna ina ga ba wahalar ganewa to sai ce فأتباع نوح عليه السلام don haka mabiya annabi nuh alaihi salam kanu muslimin musulmi ne su al-islam al'am musulunci dai wannan general musulunci wa in kanat shari'atuhum hiya shari'atu nuhin alaihi salam duk da cewa shari'a su ta halal da haram to shari'a ce da annabi nuhu ya zo da ita ana samun saɓani tsakanin annabawa dama da manzanni wajen shari'a amma ba a samun saɓani wajen asalin addini tauhidi wa atba'u ibrahim haka nan mabiya annabi ibrahim alaihi salam hum alal islam am su ma suna kan musulunci gaba ɗaya at-tauhid shine tauhidi wal da kuma wal hanifiyya da kuma addinin da ya rike gaskiya ya karkata zuwa gaskiya ya bar ƙarya mun yi magana akan me ake nufi da hanifiya wa in kanat shara'i'u mukhtalifa duk da cewa shari'o'i sun bambanta sun saba wa kadhalika haka nan kuma dinu Musa alaihi salam addinin Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam wa dinu Isa da addinin annabi Isa alaihi salam kullu dhalika kana ala al-islam al-am dukkaninsu suna kan musulunci gamamman musulunci وإن كانت الشرائع مختلفة كودا شريعوي سن بمبنتا شريعوي دان أنا نفهم شريعة حلال ده حرام يوا أبو بول ده يكي ذا أي ذا أشي أبو كذا حلال ني أو أن شريعة زي إيه ذما حرام أو تشريعة أبو ده يكي حرام ني أو أن شريعة زي إيه ذما حلال أو تشن شريعة دين أما أصل أبو تاوى الله شي كدي kada a hada shi da kowa wannan shine addinin da dukkan manzanni suka zo da shi kuma wajibi ne a yi da'a ga su manzanni ولهذا قال الله جل وعلا don haka Allah maɗauki yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da kowanne daga cikinku mun sanya masa shir'atan hanyar da zai bi wa minhaja da kuma dai manhaji da yanayin da zai bi hanya da ɗariƙar da zai bi ya isa zuwa ga samun yardar Allah wannan ana nufin shari'a ta wato halal da haram asalin shari'a mun taɓa magana kan me ake nufi da shari'a ko ko asalin lugar larabcin an ce shari'a ana nufin hanyar da ake gangarawa da za a samu ruwa asalin sunan ta kenan haka ana ma'anarta shari'a ma'anarta hanya kowanne annabi mun ba shi hanyar da zai bi yawa da haka wannan zai bi ta nan wurin an halatta masa kaza cin nama kaza an haramta masa cin nama kaza wannan kuma annabin an haramta masa abinda aka halatta wancan wancan kuma an halatta masa abin da aka haramta wancan amma gaba ɗayansu bautar Allah suke kuma da bin manzannin da suka zo da saƙo daga Allah a zamaninsu wani da insha Allah an fahimta ya'ani yace abin da muke nufi shine ko abin da Allah ke nufi a wannan aya li kulli nabiyyin ga kowanne annabi ja'alallahu a shir'atan wa minhajan Allah sanya masa hanya da kuma manhaji da zai bi ولكن الدين واحد amma shi addinin guda ɗaya ne hanyar ce ta bin dokoki daban-daban wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qal ani ne ba ala ba ala ba kuskuren bugu ne an annabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ainun da nun ba ainun da lam ba na'am alaikum assalam eh da yace likulli ladin lamun ta can ta wadatar yawo kamar yace ne ja'ala Allahu likulli nabiyyin me shir'atan yawa to tunda qaddama al-jar wal majrur ba buƙatar maimaita lahu yawa sai ce yani li kulli nabiyyin ja'ala Allahu shir'atan wa minhaja walakin ad-din wahid wa qad thabata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala الأنبياء إخوة لعلات علات ne علات ما إيه شيء فصيح annabawa ‘yan uwa ne wanda ake kira ‘yan uba su ne illat wato ubansu ɗaya amma uwa kowa da tasa kun gane abin ubansu ɗaya tauhidi uwa kowa da tasa shari'a abin da ake nufi kenan yawwa addinu wahidun wa shara'i'u shatta mun gani addinin guda ɗaya ne amma shari'o'i daban-daban fadinu كل نبي الإسلام الدين كون النبي شيني مسلمشي لم يأتي نبي باب النبي ديزو بغير دين الإسلام دون الدين وندبا مسلمشي با دك النبا دا مسلمشي سكزو ولهذا تنشير مالك وتم مغنى ودا تنانونا zurfin bincike da kuma ƙwarewa wajen ilimin tauhidi akwai magana da za ku je wasu malamai sukan yi itilakinta sukan faɗa a sake ta haka cewa musamman in ana tattaunawa akan matsaloli a zamanin yanzu za ka ji ana yawan faɗarta haɗin kan addinai a dialogue tsakanin addinai da kuma abin da wasu ma suke kira taqarubul adyan kusantar addinai to karkashin wannan sau da yawa zaka rika jin kalmomi ana cewa al adyanu samawiyya addinan sama zaka rika ko wasu ma a zamanin suna cewa abrahamic religions ko yawwa abrahamic faith imani imani ko addinai addinai na annabi ibrahim wanda yake asalinsu daga annabi ibrahim suka samu ana nufin a ce addinin yahudu da addinin kirista da addinin musulunci tunda kowanne a cikin waɗannan addinai uku yana da alaka da annabi ibrahim to wannan faɗin kiransu samawiyya ɗin a ce na sama ne me ma'anar na sama wanda aka saukar da su daga sama to idan aka faɗi wannan kalmar wani abin da zai ɗauka shine ne addinin yahudanci daga zamanin annabi musa har zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau to saukakke ne daga sama don an tambaye ko wannan zancen haka ne me zaka ce kaga ba daidai bane yawwa addinin annabi musa addinin annabi isa har yanzu in aka faɗi cewa shi ma samawi ne daga sama yake wani zai ɗauka cewa har zuwa zamanin yanzu abin da ake yi da sunan kiristanci daga sama yake ka kuma wannan hakika ba haka bane abin da ake gani yanzu a hannun yahudu da ake kira yahudanci malaman su ne suka tsara shi ya zama haka suka rubuta shi al-ahbar hakanan abin da ake kira kiristanci yanzu a hannun kiristoci coci ce ta tsara shi don ko shi yanzu kun ga abin mamaki kun ga dai su bible bible wannan kuna ji ana cewa bible to duk farkon shi littafin da ke hannunsu da old testament da new testament ba sunan bible da sunan bible baya ciki ba ba shi wannan sunan ba ba kamar qur'ani ba za ka duba cikinsa sunansa qur'ani ko ba ka bane to shi bible ba sunansa bible babu shi a cikin abin nan abubuwa ne da dama hade hade wasu suka hada daga baya na'am akwai abin da aka saukarwa annabi Musa su ne littafai guda biyar na farko da kullum na sha faɗa muku shi a nan guda biyar na farko cikin Old Testament wannan su ake cewa at-Taura su ma kuma ba a haƙiƙanin yadda aka saukar masa su din wanda ku gansu yanzu ba haka suke ba an canza su ban littafin ma bataye sai daga baya wani yazo yace ya tuno sai ya zauna ya rubuta shi ne aka same shi yanzu amma duk da haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya yadda da wani abu da ke ciki cewa hakan yake rubutacce ne dan har an taba zuwa da wanda suka yi zina yace a buɗe a gani a ciki akwai inda aka ce ai jefe mai zina kuma yana nan shi wannan din har yanzu yana nan har yanzu cewa wanda ya zina jefe shi ake a cikin babi kuma a zamanin manzo Allah ya ce a kawo a nuna a gani har wani daga malamin su ya sa hannunsa akai ya boye annabi sallallahu alaihi cire hannunka ya cire kuma sai gashi kuma kaga ba zuwa aka karanta masa ba sallallahu alaihi wasallam ba koya masa akai ba amma Allah madauki ya gaya masa akwai wannan abun kuma akwai a ciki don haka abin da yake magana ingantacciya shine wani abu na ciki yana nan ingantacce ne wani abu kuma an gurɓata shi rashin iya tantance wanne ne gurɓataccen wanne ne daidai ɗin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su domin in kuka gaskata alal itlaqi ta yiwu wata ƙaryar za su gaya muku su ce haka take a cikin babul haka Allah ya faɗa sai ku gaskata sai ku laifi kar kuma ku ƙaryata su ta yiwu wata gaskiya ce da take cikin ba su goge ba sai su baku labarinta ko kuma sai ku karyata sai ku karyata abin da Allah ya saukar ashe kenan har yanzu a ciki akwai abin da ke daidai ba gaba ɗayansa ne ba daidai ba mun fahimci wannan ita ce maganar malamai bayan bincike sosai yau amma dai an gurɓata shi din to amma masu yin wannan addini yanzu ba za ka kira su suna kan addini samawi ba ba addini ne samawi ba to shine abin da malam yake so mana tambihi anan yace lam ya'ti nabiyyun bi ghairi dinil islam wali hada la yasihhu an yuqala don haka bai inganta ba a rika cewa innahu ja'a min indillahi jalla wa ala adiyanun mukhtalifa bai halatta ba bai inganta ba a rika cewa ai addinai daban-daban sun zo daga Allah muta'addida wa diyanatun muta'addida da addinai adadi adadi daban-daban fa qawlu man yaqulu don haka faɗin mai faɗi da yake cewa addiyanatu samawiyya addinan sama hadha batilun wannan magana ce da bata inganta ba wa qawlu man yaqulu haka nan mai cewa addiyanatul ilahiyya addinan Allah wanda Allah ya yarda da su ya saukar kenan yace hadha batilun fi shar'i wannan batil ne a shar'ance mun gane wannan ya anna ad-dina wahidun domin ko addini guda ɗaya ne shi kadai Allah ya yarda da shi wallahu jalla wa ala lam ya'ti min indihi illa dinun wahidun wa huwa al-islam Allah babu wani addini da ya zo daga gare shi illa addini guda ɗaya shine musulunci wala yarda indahu huwa la yurda indahu illa huwa la yarda indahu illa al-islam baya yarda a wurinsa baya yarda da komai sai musulunci kun bai wannan magana to la'alla za ku karanta a littafin wasu malaman malaman kuma na sunna suna in suka zo wannan bayanin wani lokaci mutum in bai a binciki wannan matsalar sosai ba za ku ji ana faɗa ba iya masu wancan maganganu da nake faɗa cewa masu taqarubul adiyan ba su kawai suke amfani da wannan lafazin ba akwai rubuce-rubuce da yawa na masu comparative religion kun san shi da su haka ake kiransa da wanda ake karanta addinai daban-daban a mabadi ɗinsu a gama principles ɗinsu ka'idojinsu aƙidunsu to wannan masu irin wannan ilimin a fagen zaka ji su ma suna kiran wannan addinai guda uku suna kiransu addinan sama to malam Uthaymin an tambaye shi akan wannan cewa yi a wannan abin yana da tafsili akwai buƙatar bayani ba haka ake sakin maganar ba idan mutum ya ce al'adiyanus samawiyya yana nufin asalinsu daga sama aka saukar da asalinsu kafin a burkita shi a canza shi to daidai ne asalin addinin annabi Musa daga sama yake asalin addinin annabi Isa daga sama yake amma daga baya an jinkita an jirkita su an kuma ba su wasu sunaye amma in mutum yana nufin ba usulin ba yana nufin abin da ake gani yanzu addinin yahudun yanzu addinin nasaran yanzu samawi ne sai ce to wannan batsi kuma mun fahimta abinda malam yake faɗa wannan ta biyun ce ko yawwa dan shi ma wannan ba boyuwa ya gare shi ba haka idan mutum kuka je amfani da wannan kalma a tambaye shi me kake nufi da adiyan samawi kana nufin asalin su in yace asalin yake nufi to ba komai in kuwa yana nufin waɗannan addinan na yanzu to sai a ce a ba haka bane waɗannan addinan ba daga Allah suke ba ba daga sama suke ba wanda yake daga Allah hakikatan shine addinin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an gane abu domin Allah madauki ya bamu labari a alqur'ani inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istahfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada haga ni Allah madauki ya bamu labari cewa Allah madauki ya saukar da at-taura haga dole mu yadda da cewa ya saukar da at-taura wanda yace yana bin at-taura sai ka yadda yi a taura saukakkiya ce domin ita ce shari'ar annabi Musa in ana nufin addinin da ke cikin attaura ta asali saukakke ne daga sama sai ka ce i haka ne amma in ana nufin abin da yahudawa suke daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu sai mu ce a'a wannan addinin malaman su ne suka dora su akai domin a cikin sa akwai ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk addinin da yake ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zama daga Allah yake ba mun fahimci abu yawwa to dai haka to sai ce falaisa samma diyanatun samawiyatun babu wasu abubuwa da ake kira sammanin ana nufin hunaka babu wasu addinai da ake kira addinan sama wa inna ma huwa dinun wahidun addini ne guda ɗaya kawai yajibu ala kulli bashari wajibi ne akan dukkan jinsin ɗan adam qabla muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ba'dahu kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wajibi a yi wannan musulunci kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a bautawa Allah shi kadai a yi imani da abin da ya aiko manzon wannan zamani da shi in mutum yi haka ya yi musulunci mun gane wannan kuma in ya mutu kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan addinin manzon sanada na wancan baya to musulmi ne shi zaka duk wanda ya mutu akan addinin da annabi Musa ya zo da shi musulmi ne wanda ya mutu akan addini da annabi isa zo da shi musulmi ne ku riƙe abin da na ce addinin da annabi musa zo da shi ban ce yahudanci ba addinin da annabi isa zo da shi ban ce kiristanci ba mun gane yawa saboda dukkan su da me suka zo da shi musulunci suka zo da shi yawa to sai ce falaisa thamma diyana wa inna ma huwa dinun wahidun yajibu ala kulli al-bashari qabla muhammadin alayhi salatu wassalam wa ba'dahu an yadkhulu fil islam wajibi su shiga musulunci لأن الله جل وعلا لا يرضى دينا إلا الإسلام domin ko Allah baya yarda da wani addini sai musulunci fa qawluhu masalan fadin Allah da yake cewa misali inda yake cewa inna ad-dina indallahi al-islam kuga ya sa inna ad-din bai ce dinun ba bai ce dinan ba ya sa alif da lam alif da lam ta ahad ce ma'ana addini yardajje sananne wanda ya cancanci a kira shi addini huwal islam shi ne abin da ake nufi sai ce hada amun to amma kafin mu shiga nan yanzu idan mutum yana tattaunawa da a wajen da'awa kana da'awa ga waɗanda ba musulmi ba musamman kiristoci yahudawa in ana tattaunawa da su ambata musu cewa akwai wannan common ground din da ta hada ai ana faɗa ko cewa ku tuna cewa littafin da ke hannunku asalinsa Allah ne ya saukar da shi ga annabi Musa mu mun yadda da shi wannan ba laifi bane in mutum ya faɗi wannan mun fahimci domin kai kana rifari ne kana magana ne akan addinin asali littafin asali yawwa ka ce akwai abu ɗaya da ya haɗa mu shine addinanmu ba bashariya bane ne mun gane addini bashari addini bashari shine addinin dan adam ya kirkiro kayansa bautar gunki bautar taurari da ƙasa da sama da waye da wadi waɗannan irin abu da bautar dan adam dukkaninsu dan adam ne kirkiro kayansa amma kun ga aiko manzo a turo mala'ika ya aiko ya zo da saƙo a aiko shi zuwa gun manzo manzon kuma ya zo gun mutane wannan daga Allah yake sawa'un annabawan can baya ne ko kuma waɗannan na kusa-kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wato annabi Isa alaihi salatu wassalam to annabi Musa nesa sosai yake shi ma ga annabawan banu Isra'ila duka a tsakanin fa annabi Musa da annabi Isa suke kun san haka ai yanzu annabi Dawud da muke ji ana labarin sa ba kafin Musa yake ba bayan annabi Musa yake annabi Musa shine aka biyo at-taura ai ko da aka ba shi taura a ina aka saukar masa ita a tsoro sena kusa da egypt daga nan aka ce ya kama banu isra'ila da suke egypt ya fitar da su su koma falastin a wannan fitar aka ce su je su yaƙi mutanen wurin in sun yaƙe su su zauna a ƙasar sai suka ƙi suka ce su ba za su yi ɗa'a ga annabi musa ba akan wannan saƙo shi ne allah maɗauki ya sanya musu tifi ko suka ɗimauce suka ruɗe shekara arba'in suna yawo ba san hanya ba shekara arba'in a cikin wannan ɗimuwar annabi musa da kansa ya rasu annabi haruna kafinsa kafin annabi musa shi ya fara rasuwa sai annabi musa ya rasu haka annabi yusha shi ya ɗauki a taurar da aka biyo annabi musa ya shiga da ita shi yasa in kana karanta bible in ka faɗo daga abin da littafan biyar na farko genesis da numbers da exodus abin nan deuteronomy da leviticus da deuteronomy waɗannan su ne guda biyar ko mai biyowa sai kaga yusha'u shine shine abin nan abin nan yusha saboda yusha shine ya dauki ya dauki wannan attaurar ya shiga da ita falastin kuma aka yi yaƙi bayan an yi yaƙin nan yaƙi yaƙin an zazzauna a cikin wannan yaƙi yaƙin nan shine aka samu su jaluta su taluta suka zo suka yaƙe shi a cikin mayaƙa zaratan mayaƙan taluta ƙarƙashinsa akwai annabi dawudu to shine aka samu dawudu bayan dawudu aka samu suleiman shikenan kuma aka samu annabawa da dama daga cikin banu isra'il kun ga kenan ashe tarihin dogo ne sosai yawwa to mu je to sai yake cewa ina ne yace haza yau ina zancen cewa in ana dialogue ko in ana tattaunawa in wajen tattaunawa ne ka ambata cewa akwai abin da ya hada mu cewa asalin shari'o'inmu ba mu muka kirkira ba Allah ne ya aiko su wannan ba matsala faɗa musu kai kana nufin asalin ko da su za su ɗauki wannan kake nufi yauwa ba don komai ba saboda kawai saboda ka samu tattaunawar ka samu su karɓi abin da za ka gaya musu domin da ka zo ka ce duk shirme kuke yi ba wani asali haka ba za su fahimci abin da kake faɗa ba yauwa to sai yake cewa hadha amun wannan general abu ne yashmalu jami'al azminati ya kunshi dukkan zamani kowane zamani wa jami'al fatarati da dukkan fatara fatara in ce fatara ana nufin yankewa tsakanin manzo zuwa wani manzo kamar da Allah yake faɗa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ala fatratin min ar-rusul yubayyinu lakum kai ala fatratin min ar-rusul manzon mu yazo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusul bisa yankewar manzanni shi yasa ake cewa yankewar wani abu ake ce masa fatara ko fatratun shine ma'anar yankewar abu au ba ku san fatara ba shi ba wuce yi ce fatara yana nufin talauci ko to ai yankewar abin aljihu ne shi yasa ake ce masu fatara asalin kalmar larabci ne fatratun ma'ana yankewa tsakanin wani zamani zuwa wani zamani wani lokaci zuwa wani lokaci to duk tsakanin wani annabi zuwa wani annabi fatara ake ce masa yawwa shi yasa ake cewa mutanen da suka rayu bayan wani annabin kafin wani annabin ake ce musu ahalul fatara ce yawwa to mu je fatara ina take da farin jini dama ko a addinin can ma ba ta da farin jini domin lokacin kishirwa ce da kamfar sako daga Allah yawwa na'am wa jami'il fatarat haka ya kunshi dukkanin zamani milladun khalqil khaliqati tun daga farkon halittar halittu ila an yarisal makhluqat jalla wa ala har zuwa lokacin da Allah madaukake zai gaji dukkan abubuwan halitta da ya halitta ma'ana dukkan halittu za su mutu Allah madaukake ya zama shi kadai ne ya rage fala yuqbalu ko fala yaqbalu min ahadin أي معنى فلا يقبل الله من أحد دينا إلا دين الإسلام ألا بذيك بي ولا الدين بدك وني سي الدين المسلم ولهذا نقول شي يسا مكي سوى إن الإسلام يطلق في النصوص ويراد به مسلم شي أتكين نصوشي أكن أمبشيشي كما أنا نفهم أبو بوابيو الأول الإسلام العام شين مسلم شي جممي وهو الدين الذي اجتمعت عليه المرسلون شين الدين عندما زني سكا هدو أكان سباكي دا ورضيه الله جل وعلا كما الله يدد شي لكل رسول تقون منزو من قال وانا شين الإسلام العام كما ميمي تامن اليكي والثاني أبو نبي شين الإسلام الخاص ana an faɗi islam a musulunci a cikin shari'a a qur'ani ko a hadisi ana nufin al-islam al-khas wa huwa al-islam alladhi bu'itha bihi muhammadun alayhi salatu wassalam shine addinin musuluncin da ake nufin a kowanda Allah madauki ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi wa huwa al-islam shine musuluncin nan namu aqidatan wa shari'atan bangaren aqidarsa da bangaren shari'arsa ta halal da haram au ko kuma mu ce al'islamu bi ma'anahu da musulunci da ma'anarsa wa shara'ihi da shari'arsa da shari'o'insa wa aqidatihi da aqidarsa allati ja'a biha Muhammadun alaihi as-salatu wassalam wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan kenan akwai wani itlaqin duk da naga wasu malaman sun ambata malam bai ambata ba anan akwai islam yakan zo a shar'ance ko ce ya zo a wani wuri a cikin alkur'ani ana nufin alinqiyadu lillahi ta'ala inqiyadan kauniyan qadariyan taw'an wa karhan shi ma ya zo a qur'ani Allah madauki yayi magana a kansa afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan tunda an ce man fi samawati wal ard kun ga al-aqil wa ghairil aqil to nan kun ga ana nufin dukkan halittu sun miƙa wuya ga Allah amma nan islam ne qadari islam kauni ba shar'i ba ma'ana an miƙa wuya an amince ko an amince ko ba amince ba an sallama wa Allah shine ke jan lamura ko akwai mai musu duk halittar Allah Allah ne yake jago jan kowa shine rabbu shine khaliqu shine raziqu shine mudabbiru to wannan haƙƙin nasa ai babu wanda ke iya kangarewa babu wata bishiya wata randa za ta tsaya ta ce ita ba za ta nuna ba ta kangarewa tsarin Allah na cewa ta nuna ga abubuwan arziki da ya bata ta ce ba ta so saboda me saboda man fis samawati wal ard duka aslama lillahi to wannan islam din ana nufin miƙa wuya ga Allah a jawo zuwa ga dokokinsa da tsarinsa ko an ƙi ko an so wannan shi ma an kira shi islam kamar da gani amma kuma inda ana zancen islam a matsayin addini to wannan kashi biyun shi ake nufi banda wancan domin waɗancan abu ghairul aqil da abin da ba mai hankali ba ba a dora masa doka ba shi ake nufi da addini ba Allah ya sa mun fahimci wannan da haka wannan ba matsala ba ce abin da ya ambata yau har kafiri har kafiri shi ma musulmin tilas ne amma musulmin ne musulmin kauni a kaddara kaddararsa ya ki ko ya so shi mai tafiya ne da tsarin Allah babu kafirin da zai ce shi ya kangare ginin jikinsa shi ba zai tafi tare da shi ba ma'ana ya ci abinci ya ginu in gishin ya zo ginuwa ya ce shi ya fasa ba zai ba akwai mai hana wannan ba dama saboda mai Allah ne mai sa jikin ya ginu to wannan da'a ce yake kuma sannan zai shaƙi iskar Allah ba dama ya ce ya yi kangare shi bai yadda da wannan Allah da ke sako da wannan iskar ba shi ya fasa tilas ne ya bi shi yasa ake cewa abdu ma ana kasa su kashi biyu a larabci abd ana nufin abid ana nufin kuma mu'abbad mun yi wannan a cikin alamu sunna muku manta ba ko yauwa in aka ce bawa ana faɗin bawa ana nufin abidun ai allazi ya'budullah mai bautawa Allah tau'an kenan a kuma ana faɗin abd ana nufin mu'abbad ai al-musakhkhar al-mudhallal wanda aka hore shi aka sanya shi ya kaskanta tilas ko yana so ko baya so saboda dole ne bi tsarin da Allah madauki ya sa a duniyance a tsarin kaddara ba a tsarin shari'a ba an fahimci abu insha Allah yawwa in ya ci abinci sai ya je bayan gida ba shi da iko ya ce ni wani abincin yau ba zan fitar da shi ba yawwa dole ne sai ya bi tsarin Allah madaukaki to wannan tsarin Allah da yake bi a tilas shi ma islam ne shi ma ubudiyya ce yawwa amma kuma babu lada shi yasa malamai suka ce wannan irin ubudiyyar kaunan da kuma islamul kauni la sawaba alaihi ba a ba mutum lada a kansa ashe kenan al-islam din da ake magana a kansa shine wannan al-islamul am da al-islamul khas al-islamul am na dukkan annabawa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamul khas na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa falladhi yashmalu nan ne ko to wanda ya kunshi jami'a ma ja'at bihi ar-rusulu duk abin da manzanni suka zo da shi min al-islami na musulunci huwa majtama'at alaihi fi nafs fi tafsir al-islam shine abin da manzannin haka nan malamai a bayan su suka haɗu akan sa shine na tafsirin me ake nufi da musulunci والدعوة إليه إذا دعوة زوا قريش والعلماء جمعوا ذلك في عبارة ما لم يسن تتر وأن معنر أو عبارة هنا عبارة أنا نفهم وتمعنى وسكلمومي da aka sanya ana nufin wata ma'ana da su abbaru biha al-islam da suka bayyana ma'anar musulunci da ita kama da karaha ibnu jaririn at-tabari kamar da ibnu jarir at-tabari ya ambata fi tafsiri a cikin littafin tafsiri wa zakaraha shaykhul islam ibnu taymiyah haka nan shaykhul islam ibnu taymiyah ya ambata fi kitabul iman littafin sana al-iman wa fi ghairihi da kuma wasu littattafan kitabul iman nan yana nufin la'alla kitabul iman al-kabir akwai kitabul imanul kabir na ibn taymiya babba shine juz'i na bakwai a majmu'in fatawa ko bangare nasa akwai kuma wani bangaren nasa shine kitabul imanul awsat za ku jana cewa kitabul iman al awsat to shi wannan kitabul iman al awsat din shine sharhu hadith jibril yayi wajen shafi 500 malamin mu malam abdurrazzaq yayi aiki a kansa kafin sa ma akwai wani da ya tahqiqin sa aka fito da shi ya zama littafi aka yi ta haƙiƙinsa wajen shafi ɗari biyar shi kitabul imanil awsat sharhin hadisin jibril wannan hadisin nan nahnu bainama nahnu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina rajulun ko shadidu bayad thiyabi inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malaika jibril ya tambaye shi akan al-islam ya gaya masa ya tambaye shi akan al-iman ya gaya masa ya tambaye shi akan al-ihsan ya gaya masa wannan hadisin sharhin sa ibnu taymiya yayi shafi wajen 500 to shine ake nufi shine ake kira kitabul iman al-awsat yau to a ciki ya bayyana me ake nufi da al-islam ta'arifin ya kawo definition na al-islam shine ya kawo wannan kalmomin da zamu zo mu ji wa aidan haka nan kuma zakaraha al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab haka nan malam Muhammad ibn Abdul Wahhab in ba kuma ta ba a cikin salasatul usul wanda ya fi shahara a al-usul salasa ko ya kawo ta'arifin islam yace al-islamu shine me gashi nan abin da ya kawo wahiya wa jama'a yana nufin da wasu jama'an malamai da dama yana ishara zuwa kamar su malam hafiz hakami a cikin ma'arijul qabul ya kawo shi ma wannan ta'rifin kuma daidai tunda duk sun zo ne a bayan malam muhammad bin abdul daga gare shi suka dauka ko daga littafan malam ibnu taymiya ya ce ko sun ce definition din islam yanzu da zamu rufe littafin na tambaye ku meye islam kowa ya kawo duk mai zuwa makaranta da ya san definition ko ba ka bane yau to yau a ce menene islam me musulunci e wancan nau'i kenan type type of islam kenan iri iri amma shi kansa islam din me ake nufi da shi shine gashi abin aina nan gashi dan shi zamu karanta mu kowa bude ba wani zan kawo ba a ciki yake wahiya yace shine annal islama هو شينه الاستسلام لله كركشي الاستسلام الاستسلام saboda hamza ta wasul ce ba hamzatu qat'in bace eh sai ka ce alistislamu lillahi bitawhidi eh mi qawiya shine ma'anan abin istislam asalin da ma musulunci shine mi qawiya larabawa suna da kalmomi wanda suna baka ma'anar abu haƙiƙanin yadda yake zaka fahimce shi islam ana kiransa islam saboda abinda mutum ya yi idan ya ce shi musulmi ne to kamar ya ɗaure hannunsa ne ko ta baya ya miƙa wuyan duk yadda aka yi da shi ya sallama sai yadda aka yi da shi in an ga dama a yanka in an ga dama a ce tashi ka tafi in an ga dama a jefa a ruwa ba yadda zai shi ne ma'ana istislam ma'ana na bar wa Allah sai da ya da ni dan ni bawansa ne shi ne ma'anan islam a zamanance za ka ji mutane suna yawan cewa islam means peace ko ba ka bane in dai ana nufin islam daga wannan kalmar islam ne to ba haka bane sai dai wasu suna wata dabara sai a ce islam shine seeking peace by submission by submitting to Allah mutum ya ƙoƙarin ya samu zaman lafiya da Allah ta hanyar miƙa wuya ga Allah haka sukan faɗa duk da an gane ne cewa islam ɗin ba ma'anarsa peace ɗin ba ma'anar peace assalam shine shine ake ce ma peace yau shine zaman lafiya sai dai ka iya cewa saboda sun samo asali daga root ɗaya yawa daga an yi istiƙaƙin su daga asali guda daga sinun da lamun da mim to da sinun da lamun da mim kuma suna ba da ma'anar zaman lafiya suna ba da ma'anar kuma mi ƙauya mun fahimci abin amma in ka haɗa tarkibin da islam kamar if'al ne ko babin if'al ne ikhraj fitarwa aiki ne da kai za ka yi ko yawa ikhraj fitarwa ijlas zaunarwa ko islam mi ƙauya in ana so a ce zaman lafiya sunan wani abu ne sunansa assalam mun fahimci abin ko a ce masa silmu silm shi ma zaman lafiya yau da haka dai ma'anar ba wai kuskure ba ne gaba ɗaya cewa akwai maganar zaman lafiya amma dai an ce islam to ma'anar ta submission ne ba zaman lafiyar ba da haka alistislamu lillahi bitauhidi mi ƙauya ga Allah bitauhidi ta hanyar tauhidi ma'ana ka bauta masa shi kadai tauhidin nan wanne ake nufi ilman wa amalan ilman at-tauhidul ilmi tauhidi na ilmi guda biyu ne shine tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat shi yasa ake kiransa tauhidul ma'rifati wal isbat saboda wannan so ake ka san wani abu ka yadda da shi shi kuma ɗayan shi mai tauhidul uluhiyya shi ake cewa tauhidul qasdi wa talabi hada amalun minka anta aiki ne da zaka yi kai shi kuma wannan ma'rifa wal isbat shine rububiyya da asma' wa sifat ka yadda daga nassin alqur'ani daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi kai imani ka karba kaga wannan ilimi ne da yadda da shi ko yawa to wannan a bangaren aikinka ka miƙa wuya kuma ka kaɗaice Allah da bauta kar ka bauta wa kowa sai shi to wannan shi ake nufi walin qiyadu lahu bi ta'ati ka jawu shi ma wannan karka ce wal inqiyadu tunda shi ma hamzatul wasl ne walin qiyadu walin qiyadu walin qiyadu lahu bi ta'ati kuma ka jawu zuwa ga Allah in ya ja ka ka jawo me ma'anar jawuwa ai dama sakin jiki shine ma'anar asalinta in kana daure a cikin akala a matsayinka na bawa ai sai da aka yi da kai a fusge ka nan a zaunar da kai ka zauna a fusge ka ka miƙe a kwantar da kai ka kwanta to ka ƙi taurin kai ka saki jikin a jaka shine abin da ake nufi in kiyadu yau don haka dole ne in ka ce ka yi istislami ga Allah wajen tauhidi to kuma ka yi in kiyadi in ya ce yi ka yi ka bari sai ka bari shi ne ma'anan wannan wal bara'atu min shirki wa ahlihi da kuma barranta daga shirka da masu shirka ka ki shirka ka ki masu shirka zuciyarka katta ji tana son shirka zuciyarka katta so masu shirka saboda shirkarsu su mun fahimci abu kowanne a cikin waɗannan yana da dalili daga qur'ani wannan abubuwan guda uku yanzu malam zai kasa mana su kashi uku nan kowanne ya kawo mana dalili a kansa shi alistislamu lillahi bitauhid da dalilinsa sa walin qiyadu lahu bi ta'ati shi ma da dalilinsa wal bara'atu min shirki shi ma da dalilinsa dan haka waɗannan sentence ne guda uku jimloli ne guda uku ko to kowa ya haddace su shine ma'anar islam mene mu maimaita الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هو والبراءة من الشرك وأهله to wannan shine musulunci yanzu ka haddace wannan ka haddace definition din musulunci wani zai ce shekara sanawa a duniya amma sai da ake masa defining islam to wannan haka haka ilimi yake wannan shi yasa su a wurin malamai da wani yana cikin basics da kowa sai an gaya masa zamanin malam muhammad bin abdulhab zama yake a masallaci har tsofi shekara 60 da nawa haka zai zaune da su yana talqini yace ka ce kaza usulul salasa din da mu karanta a haka yake koya musu karanto kaza sai wannan ya haddace wannan ma ya haddace da haka yana kuma su bayanin ma'anonin abin haka dole tauhidi ya zama ya tsaye a jikin mutane mu yanzu daga mun zo an fara karatu sai mutum ya tafi can sahih bukhari ko ga waɗannan basics ɗin bai san su ba to Allah ya taimake mu sai yake cewa wa hadhihi al-jumlatul ula wannan jumla ta farko tantabiqu ala diyanati kulli rasulin wannan sentence ta farko al-istislamu lillahi bit-tauhidi tantabiqu tana hawa kan addinin kulli rasulin addinin kowane manzo kun yarda da wannan yi miƙa wuya ga Allah da tauhidi ka sallama masa ka bi shi akan ka bauta masa shi kadai ai wannan kaga shine addinin da annabi nuhu yazo da shi annabi ibrahim yazo da shi haka hudu salihu har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka dukkan addinan manzanni baki daya sun shiga karkashin wannan ma'ana miƙa wuya ga Allah da tauhidi li'annaha mustamilatun domin kuwa waɗannan addinai sun kunshi awwalan na farko ala tauhidi akan tauhidi الاستسلام لله بالتوحيد kun gani li'anna shirka batilun fi kulli millatin domin ita shirka ai barna ce ba daidai ba ce a kowanne addini babu addini da yake inda addini ne da Allah ya taba yadda da shi a baya ma'ana ya saukar da shi ta hanyar sa yazo yana da annabi da aka bashi sako yazo da shi sawa'un da littafi ko ba littafi in dai an bashi manzanci ya zo mutane da shi to a shirka a wannan addinin barna ce kuma ba daidai bane don haka ashe kenan الاستسلام لله بالتوحيد يصدق على الجميع أديان الرسل من فهم شيئا شانسا ثانيا نبي الانقياد لله جل وعلا بالطاعة جاوة قال لا مدوككي تهني الداء وترك اتباع الهوى دبل سنزوشيا في الأوامر والنواهي وجن أمرني دهني شبهنا يلنا أتكين الدين كون منزول والطاعة هنا كلنا سولين أنا بيكون والطاعة إتداء هنا أو النوري تندرج في طاعة كل رسول إتما داء النن تاشق كركشن داء كون منزو شنو معنى تندرج تاشق كركشن داء دا كون منزو تنشنشتا كل رسول خوطب العبد بأن يتبعه wadda aka umarci aka yi magana da bawa cewa ya masa da'a duk wani manzo da Allah ya magana da bayi ya ce a yi masa da'a to wannan da'ar ta shiga ƙarƙashin wannan ma'anar da muke magana a kai ban sani ko kun gane an gane larabci yawwa bi hasabi zamani wal makan gwargwadon zamani da kuma wuri zamanin annabawa kowanne annabi da zamaninsa to a wannan zamanin ai bau a bauta wa Allah shi kadai kuma ai da'a ga wannan manzo na wannan zamani shine musulunci sai ya ce wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi kuma barranta a kubuta a wofinta a yi tawari tsakanin shirka ma'ana mai musulunci ya tawari tsakaninsa da shirka da wa ahlihi da masu shirka sai ce hadhihi fiha al-kufr bit-taghut wannan kuma kun ga ita ce ake da al-kufr bit-taghut kafircewa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba wa bughdu ash-shirki wa bughdu ahli shirki da kiyayya ga shirka da kiyayya ga masu shirka kwanan nan ɗan watannin nan idan mutum na bin wasu bayan Allah da suke tattaunawa da turanci a facebook a wasu wurare in dai ta biyo ta hannunka mutum ya faɗa ka akwai maganganun da wasu suke yi akan wai aƙidar nan da ake kira aƙidar wala da bara wai daga ina take suna challenging ɗinta asali ka zo ka ce ba ka son kaza ko ba ka son mai aƙida kaza suna ganin wani abu ne da ibnu taymiya ya fito da shi ibnu abdulhab da wahabiyawa suka bi su akai don su kawo rikici a duniya zaka suna son a yaƙi irin wannan tunanin har ya zama musulmi ya daina kyamar sauran addinai ya rika jin cewa su ma ba laifi suke yi ba shi ne a cire wannan tunanin na maganar wala'i da bara'i saboda akwai bambanci kun sani tsakanin kowanne mai addini yana yancin ya addininsa wannan ba da maka hana ka tilasta ma wani wanda ba musulmi bai zama musulmi wannan shi ma ba daidai bane ba cikin karantar musulunci Allah shi ya ga mana la ikraha fi din don ma'anar ikrahi shine tilastawa babu tilastawa ka tilasta wani addini babu amma in yana wani addinin da Allah bai yarda da shi ba wajibi ne a kanka ka ƙi wannan addini a zuciyarka in an ce ka ƙi ba a nufin ka yaƙe shi ka kashe shi ba a nufin ka zo in yana gun bautarsa ka ƙona ba wannan ake nufi ba to su abin da suke so su ba fassara abin fassara kenan amma wajibi ne ka kyamaci a bauta ma wani wanda ba Allah ba in ba haka ba to baka zama musulmin kirki ba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم هو سيتمي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هو سيمي آه ويدخلهم هو جنات تجري تحت يوم من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أولئك حزب الله وما هكذا to wannan maganar da Allah ke faɗa me yace daga farkon aya la tajidu qauman ba za ka samu wasu mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna masu imani da Allah da ranar ƙarshe ka same su da imani da Allah da imani da ranar ƙarshe sannan kuma ka same su yuwaduna suna jefa soyayya tsakaninsu suna musanyen soyayya da man haddallaha wa rasulahu da wanda ya keta haddin Allah ya ilhadi kun fahimci wannan nan can kaga sannan kuma ga kisa annabi Ibrahim mala ya kawo mana ita anan annabi Ibrahim yadda Allah madaukaki ya hana shi alaƙar soyayya tsakaninsa hatta da mahaifinsa saboda me saboda maganar shirka yana bautawa gumaka abinda ake so a faɗa mu a zamanin yanzu dole ne wannan fiqhun mu rika tattauna shi a tsakaninmu dan mu ake so a tuhumu cewa muna karantar da kyamar addinai muna karantar da abin da zai iya sanyawa wasu su kona wuraren ibadar wasu sam sam ba haka bane amma babu mai tilasta maka zuciyarka aika so abu zancen da ake yi kiyayya ta zuci idan har yanzu a zuciyarka kai baka jin cewa addinin kiristanci abin kyama ne to ina musulunci naka kai ka fahimci wani abu to shine abin da Allah yake wajabta maka dole ka ji addinin da ba musulunci ba kana kyamarsa kyamarsa baya nufin cewa duk inda ka game shi kuma sai yaƙi sai kisa da sauransu wannan yana da zurufinsa shi kuma daban Allah sa kun fahimci abin da ke nufi yau to amma in kuna ku rika kula da irin waɗannan rubuce-rubucen wasu suna yin su da niyyar kashe waɗannan irin abubuwa ɗin da sa mutum ya rabu da nassin alkur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda wasu manufofi da kuma aiki da suke wasu Allah ya tsare mu to lokaci ya ko kawai shikenan dole a tsaya to shikenan ba matsala sai mu tashi kan walbara'atu min shirki tunda sabon zance ne amma dai ya taɓallaba mu dan koma ba sai mu ɗauko su duka guda uku ko ba laifi darasi na arba'in kenan za mu tashi ko insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukaki ya yassare mana al'amura Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya tsare su daga sharri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan in tana da alaka da darasi me in kuma ba ta da alaka to sai darasi na gaba me ne nake cewa namiji yayi darasi na gaba ne arba'in za mu tashi eh na yau talatin da tara ne ai shi ne dama yana faɗa ne cewa zai sai ya zama na na arba'in za mu tashi insha Allah to wannan yake cewa mene ne mace ce ta aiko cewa tana cewa ni ce na tafi asibiti sai na ji takaicin duba ni da dokta namiji yayi a sakamakon duba mahaifata da aka yi daga nan sai jini ya so mu fitowa daga baya sai ya ɗauki menene a hoto daga baya sai ya ɗauke sai ɗauke sai ta sa a maimakon i to sai ɗauke shin zan yi wanka nan na rama sallah ko ko to ya danganta jini wanne iri ne in jinin haila ne dama ya ɗauke za a yi wanka in ko jini ne kawai haka ya zo na cuta ba haila ba ne tunda ba haila ba haila ta ce ta yi ba garin duba ta ne da likita yi sai ta ga jini wannan ba sunansa haila ba za ka ba buƙatar wani wanka kamar aji miki rauni ne a wani bangare na jikinki ko hannu ko ina don haka kawai ba buƙatar wani wanka ko wani abu sai a tsaftace inda in ya fito waje sai a tsaftace shi a wanke kuma a ci gaba da ibada tambayar fiqihu ce dai ta sa an karanta kamata a ce ran alhamis malam yake cewa na'am na'am na'am Mm. Eh. Iba laifi in ka fahimci maudu'in kuma kana da lokaci. Su waɗannan mutanen masu yin rubuce-rubucen a Facebook a kan irin waɗannan da tsokane-tsokanen suna da time isasshe ba abin da suke. In ka tsokano su to kullum sai ka zauna kai ta karewa. Dan ka faɗi wannan za su faɗo wani abu su tai haka sai kana da lokaci. Kuma hakika akwai buƙatar a ce an samu ƙwararru a fagen irin waɗannan ɗin maimakon mu bari ana ta tuhumar aƙidar mu da cewa ita ce ta tashin hankali da me su abin da suke so irin waɗannan rubuce-rubucen ƙasashen waje suna gani kullum za a yi ta cewa a littafi kaza ne ake koyar da kaza ko ba haka bane yawwa to kuma mun san ba haka bane ana canza fassarar ma'anonin abin da malamai suke faɗi sai a ɗora musu wata ma'anar dan a yi ja hankalin mutane a su kyamaci da'awar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ba laifi in kai comment amma dai yana da kyau irin waɗannan akwai training da muka so da mu bayar ga duk masu shiga Facebook su rubutu koyar da ɗabi'u masu kyau wajen rubutu ba hanyar da zaka ja hankalin mutum ya karanta rubutunka irin kai amfani da uslubi mai kyau academic rubutu kawai ka kyale mutum amma banda attack personal attack in kai wannan sai ka ga ya kyale ma topic din gaba ɗaya ya koma kai ma abubuwan da zai rikita ma tunani su suna da lokaci isasshe kai ko kana da wani abu ko ba ba ko shi zaka bada wannan lokacin ba idan haka kai rubutu in kana so amma murakkas da ladabin rubutu da tsari da maganganu masu kyau kuma da dalili banda labarai sai ga insha Allah magana tana kyau Allah ya samu dace barakallahu wannan ba daidai ba ne na sha tambihi ga wasu 'yan uwa da suke wannan abun amma har yanzu ban ga dai gaskiya sakamakon da ya gamsar da ni ba galibi sai ka ga mutane maimakon su faɗi abin da zai amfani sai su faɗi abin da zai zama ma ya taimakawa masu shi a ɗin yanzu misali akwai shekarun baya da aka yi ta yawo a facebook da shugaban shi'a zazzaki a ce ai bai iya larabci ba kaza da kaza a yi ta yawo da wasu bidiyo ana larabcinsa a ne masa dariya su kuma magoya bayansa saboda ana tuhumar malamin su duk yadda za su yi su kare za su kare tunda ba hujja aka kawo ba to irin wannan kwata kwata ba shi da amfani yauwa ko a zai dauko wani malami ne shi a sai a sa masa kambiri da photoshop duk irin waɗannan abubuwan gaskiya ba hanya bace mai kyau ya kamata mu tsaya maganar hujja ita ce magana mu muna da hujjojin da su ba su da shi ba su da su haka maimakon mu tsaya mu bata lokaci akan zagi da personal attacks wanda a tsaya shubuhohin nan a yi magana ta ilimi su kansu kana yi za ga sun yi shiru yawa da da muke da nishad da lokacin sosai da muna ta yi daga cewa abubuwan ana samun masu aiko maka su ce masu gode su ba san abin haka yake ba da yawa daga cikin masu shi'a asali mutum wallahi a harkar da'awa ya koyi cewa manufar da a wannan fa shine ka shiryar da zuciyar mutum ba ka bashi haushi ba yawa in ka bashi haushi baka ci nasara ba ƙara tunzura zai kuma ya ci gaba da abinsa ya ce sai an yi din amma in kai tsaya kan hujja ka ba shi hujja da zai rasa yadda zai da ita sai ka bar shi kuma karka karka matsa masa sai ka kai shi bango dole sai ya ce ya yadda kawai ka shimfiɗa dalilai ka kyale shi in ya je bacci da kansa zai tuno maganar nan haka take wannan kawai ya isa saƙon kuma Allah ne dama mai sa shiryan nan yau don haka ni bana goyon bayan a rika tsokane tsokane irin waɗannan Allah ya kyauta barakallahu fi